الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرات تأتي لنا بالكفر وبعد يهو مصر يا أن محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله gode Allah subhanahu wataala ya gama mu a wannan kofar gida mai albarka kofar gidan marigaye babanmu ɗaya daga cikin iyaye a wannan gari ƙaran masali su gangaren wadda mun haɗu a wannan kofar gida mai albarka yau 22 ga watan disamba alif dubu biyu da goma sha bakwai don mu taya juna murna da zagayowar watan da ta zo mana da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadda tuni watan ta riga ta wuce yau muna hudu ga watan rabi'u sani wanda yana gwada cewa watan rabi'u awwal din bata ishe mu ba kenan za a sa rabi'u sani a gaba sai inda mai ya kare insha Allah saboda haka ayi afuwa kamar yadda na faɗa a mauridai wajen biyu da suka gabata cewa mauridinmu na kofar marigayi arama za mu yi shi ne tsakanin magriba da isha saboda larura ta tafiya da za mu yi garin jauro bello maulidi da suka gayyace mu wadda ko da ba su gayyace mu wasu alhaji shehu na sani shi yaro da ake tare da shi ba dare ba rana a haraka ta neman ilimi wanda yake dan garin ne kullum duk inda za mu je ana garin mu tare da shi to ya kamata in za a yi maulidi a garin su musamman ya yi magana to a yi kokari a amsa kiran nasu saboda haka za mu yi karatu insha Allah yanzu daga nan sai mu wuce a can garin Jauro Bello din mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala wannan karatu na diwani da aka yi ya burge ni matuka saboda ban taba jin an ya ba ina ji dai ana yi wa qur'ani kan haka a dauko ghairil maghdubi alaihim wal dallin siratal ladina an'amta alaihim haka a kai ribas a ban taba jin an yi wa diwani sai an faro daga har daga baitin karshe an ariya tafiya ta baya ba har a zo farko ba sai yau saboda haka yana da kyau yadda gwanayen qur'ani suke gwada gwaninta wa qur'ani to haka masu diwani ma sai ku himma akwai randa na ji an yi wani ma a wani maulidi ne na manta ne shi ma na ji yayi ya rika daukan farkon baiti a kowane harafi aka rika tafiya kawai a farkar billahi ya kuna mutayyama ali bagara bi bin nabi muhayyama bulitu bi bin mustafa al-khadim ahmada abi saudi al-akhlaq far'an wa mafida jami'u shu'un al-khalqi shani failati abi fa'ini wa kad kani wa irti wa akhlaqi haka akai ta tafiya to shi ma dai yana gwada gwaninta na sanin littafin maulan shehu ibrahim radiyallahu anhu da ya bar mana gadonsa wanda ya tattara mana wa'insu abubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka mana wanda shi ya sa ma muke kakkaranta shi a guraren maulidi wannan kofar gida mai albarka za mu duba tsarishin harafi na ha'un kamar yadda aka sani jiya a kofar gidan alhaji muhammadu kwakwa ibrahima alhaji muhammad akko kenan tsoron su alhaji sai mun karanta rabin harafin yau kuma za mu karanta karishin insha Allah a wannan kofar gida mai albarka saboda haka kamar da aka sani za mu rera sai a fassara tare da yin takaitaccen bayani da mashi'atullahi tabaraka wa ta'ala
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah الله الله الله الله الله الله الله عرفنا به أنا عبد مشيئته أثرنا به للغيب كل خديعته خذنا به الأرباح غير نفيئته هدنا به آباء كل خطيئته ومن قدم المعروف أكن بننسو ومن قدم المعروف أكن بالنزع يا داوهم الأداء نيل البعث والندى يا نباني في الملا آل المذل والمدى فلله ما أدرى ولله ما ودى هام الدين والدنيا بعبد من الهدى وعلى من التقوى وزد من النصر لقد دل إذرار إليه بأجله على أنه كره بل منه بهده فعال لأي شيء يطيب لفجه حرام على قلبي كل لبده وأنا لأراني الجواني في النبع قالت بود الهاشمي محمد وكره بفيه أرام مفادي حرب بالرجاج للمغرب اليادي على ذروه في قلبي كل موحد فكلهم يوفي معشوقا كما يبحي فكم من سكني كشف منه إبراهيم فكم من سكني كشف منه إبراهيم فنحن به نعم به ونعبه ونقتل من أعدائه من يصده أبعوا بأشتاك الفضائل ربه وحسبك ما قد جاء في سرة التقي شفنا فنجانا من الهلك إفكه فليك البشر ونهبها فبلاك ما نشتاق ونعبها وليس الذي إذ خط بالجور ذنبه حباب لألفات الفضائل ربه وعزك ما قد جاء في سورة الفتح لا إن جاب أن إنه غير غائب ومكانه بين الهجا والترائب فيا ليتنا قلق في طف النوائب حفظنا بذاك القبر من كل جانب بين الواد مرآه من السماء البرئي أقمنا ونهر شوك تبيها الورى أقمنا ونهر شوك تبكي تلهبا ورمنا إليه اليرى والأزمة الآبا ورمنا إليه السير والأزمة الآبا ولو قد وجرنا نواه بعد مذهبا حسنا إلى عليه الإيفا شرقا ومغربا سراء إلى أن نرور كلم عبد اللمعي قلت بذي الأرش الذي فوقه استوى لا يقاتل غير الدرى على النوى لا يقاتل اخترت الدنوى على النوى حين الطارق المزدوج مرشد من غوى كن إلى لجاه مهتدم الجوى ودم على مثواه متصل الصحي هو البر لا يخفى هدوء طريقه هو العبد من أدى هو قصى بريقه هو الزلق لا منجى لغير فريقه هذل زمائك سير عن أخوته ولبار قر ليس يدرك بالسبيل إلى الله أشكو أروانا لجواني لبلد نبي قائم بالمثل كريم المصائب ذل للفائق وبنت عليه راس ما دغائه وبنت عليه راس ما لمدائه للميل أبعاد المطوبة في الربح الله الله الله الله الله
سيدنا محمد رسول الله كلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الله وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبو مبارك على توك مجد أكسابا gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu lafiya muna da maulidi a kofar gidan Aram Hussaini wadda babban almajirin marigayi ne wadda muke zaune a kofar gidansa a yanzu a ran masalisu gangaren almajirin sa ne a kofar gidansa gobe za a yi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha'i karkashin gayya na ɗalibinsa saidin malam rayyan saboda haka muna sanar da ɗan uwa gobe insha Allah a can za a haɗu gobe asabar jibi kuma da yamma akwai maulidi a kofar gidanmu maulidi na uku kenan cikin maulidin da muka saba gabatarwa da sannan da daddare akwai maulidi abu a jibin lahadin a jauroji can ciki kenan a yamma ta insha Allah za mu dakatar a nan saboda kar auye yawa gobe kofar arama husaini an kudu da da stadium dab da gidan su ba gida agaji yake gabar da shi kaɗan haka ina da babu gida ma tsakanin su saboda haka nan za a yi gobe in Allah ta so ba tare da wani dogon mukaddima ba kamar yadda aka sani muna duba wannan littafi mai albarka ishiriniya na imam alfazazi radiyallahu anhu wadda yau da idan Allah za mu karisa wannan harafi na ha'ur kamar yadda muka tsaya jiya a mawurin mu na jiya insha Allah tabaraka ta'ala يطوي عرفنا به أن عبيد مشيئته أثرنا به للغيب كل قبيئته منعنا به, به الأرباع غير نسيئة خططنا به أعباء كل خطيئة ومن قدم المعبوب أيقن بالنجع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرفنا عرفنا حقيقة من غاني annamu abidu mashi'atin mu bayi ne na Allah wanda Allah yake yadda ya so da mu mu bayi ne na Allah wa'inda Allah yake yadda ya so da mu anna abidu mashi'atin duk abin da ka gai motsin ka da saukin ka ganin daman Allah ne ba wanda ya isa yi wani abu out of ganin daman ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka anna abidu mashi'ati mun gane hakan bihi da albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zuwan ka muka fahimci mu bayi ne masu tafiya karkashin mashi'ar Allah jalla jalaluhu asarna bihi lil ghaibi kullu qadi'atin asarna kullu qadi'atin wato mun naƙalci dukkan wani abu ɓoyayye lil gaibi na gaibu bihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khadi'atin khadi'atin irin abubuwa da suke koye a cikin ƙasa misali da makamantansu da yana a cikin suratul naml ko al khaba'a khaba'a khabu shine koyayyen abu kari'atin kenan mun mun nakalci kullu kari'atin a farna kenan mun nakalci mun saiti kullu kari'atin duk wani koyayyen abu ne gaibi wanda yake fake na gaibu ubangiji yana faɗa mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana masa wahayi na abubuwa wadda suke na gaibu wadda kafin a gaya masa su da shi da mutanensa ba su zama abun sani ba a gare su ma kunta ta'lamuha anta wala qawm ka kai da mutanen ka duka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan gaibu sai muka ji da annabi ya rika gaya mana shi sai muka sai muka gane shi saka ce mana ai ga abin da ake a cikin kabarin gaibu ne annabi ya gaya mana muka fahimta da zuwansa ga abin da yake faruwa a cikin wutar jahannama ga abin da yake faruwa a gobe kiyama ga abin da yake faruwa a kaza da kaza da kaza wanda yake mughayyabat wanda mun samu na ƙalto wannan ne a gurin manzon Allah sallallahu da albarkansa zuwansa muka samu wannan aka na ƙalto wannan abubuwa na muhayyabat din kulla kabi'atin lil ghaibi kenan mun same shi biyu da manzon Allah mun ina an mana baiwa na al'arba ribobi iri-iri ghaira nasi'atin ba tare da jinkiri ba inna man nasi'u ziyadatul kurkur wannan cikin can cikin suratu at-tauba ko nasi'u jinkiri to shine ana an mana baiwa na ribobi iri iri ghaira nasi'atin ba tare da jinkirtawa ba biyi da albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kowa yana ganin ribobin in kasuwa ka je ka ci riba ma ka ci ribar ne da annabi Muhammad da shi Allah ke bada riba in aihuwa ta samu riba ne na aihuwa na aure ko haka ne da annabi Muhammad ka samu in dabbobi ka sayo ka fara amana kiwatawa suka yadu suka yi albarka ka samu riban kiwo din ka samu ne da annabi Muhammad duk wani riba ne duk wata riba boko ne kai ka fita da results ka je ka samu aiki ka samu ne da annabi Muhammadu ko menene da ka sani ko menene kasuwa ka fita business ko menene Allahu muwaffi wa ala kasir in ji manzon Allah hadisin Bukhari Allah shine mai bayarwa ni kuma ni da mai rabiya in ka ga abu a hannunka annabi ne ya baka wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi saboda haka annabi yana badawa kenan حفظنا به حفظنا mun sarayar da a aba a kulli qati'atin nauyin duk wani zunubi duk wani kuskure da muka aikata to hafafana mun sarayar da shi mun sarayar da wannan nauyin zunubin da muka aikata din bihi da albarkan annabi Muhammad inda ka kama annabi ba zunubi ba ko mai kai Allah bai gafarta ma wala wannahum izzalamu anfusahum ja'uka فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ايش نوجدوا الله توابا رحيما كان fiskantar manzon Allah kana cewa ya Rasulullah Allah ya ce in mun fiskance ka muka nemi Allah ya sarayar da zunuban mu za mu samu Allah mai yawan karban gafara ne mai yawan jinkai ya Rasulullah ga mu gare ka kana faɗin haka wallahi duk zunubin ka Allah zai gafarta maka saboda haka shine nan hafafuna mun sarayar da a'aba a kulli khati'atin nauyaye nauyaye na dukkan kurakurai da muka aikata bihi da alhurman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa man qaddama al-mahbuba duk wanda ya gabatar da abun son Allah annabi Muhammadu a cikin sha'anin sai komi za ka yi kana gabatar da manzon Allah a gabanka sai yadda ya yi sai motsinsa da kawaicinsa yadda ya duka haka kake yi wanda duk ya yaga ya gabatar da abun son Allah annabi Muhammadu ai kana da najii wannan kan zai fakai zai sakankance zai samu yaqini tabbas wato na dukkan biyan bukatunsa duk wata biyan bukata duk wani abun nema inda ka sa abun son Allah annabi Muhammadu a gabanka to insha Allah za ka samu biyan bukatar ka gaba ɗaya na duniya ko na lahira jama'a shirin nan ba an rubuta ne ba wai mu zo mu rika jin karatun ana rera haka a mu yi aiki duk kowa a cikin mun nan makarantar maulidi amfanin ta kenan kai ma duk abin da za ka yi ka sa annabi Muhammadu a gaba me yayi kai haka me ya bari ka bashi ala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce wallahi ina rantsuwa da ubangijinka ya rasulullah ba za su taɓa yin imani ba sai sun ajiye ka kai ne alƙali mai zartar da hukunci ko da iri na abin da ke faruwa a tsakanin su sannan kuma in kai hukuncin aka ce ga yadda kai ko ga inda ka ajiye kafa ya zama ba su ji kunci a zuciyarsu ba su ji takura a zuciyarsu cewa abin bai musu ba da ma dai sabanin haka ne dole kuma sai sun sallama absolute sallamawa 100% sallamawa tukunna kafin za su zama mummuni saboda haka wanda duk ya gabatar da abin son Allah annabi Muhammadu a cikin sha'aninsa to zai yi sakankance da samun dukkan abin neman sa duk wata bukatarsa ya dahu humal addani lil ba'si wan nada yanubani fil ma'na anil muzni wal muda falillahi ma arda walillahi ma wada hamadina wad dunya bi'azm min al huda ولدن من التقوى وزغط من النطع يتي يداه hannayen annabi Muhammad sallallahu guda biyun nan kuma al'addani su ne makura makura in ka zo hannun manzon Allah ka zo matuƙa makura na ne lil a wurin tsananin yaki wannan hannu na manzon Allah in ya fita ya rike abun duka ya fita yaƙi to in ka ga hannun manzon Allah yana yaƙi to ka gama ƙuri a daka kenan su ne haddani in an zo wurin su an zo magaryan tukewa haddani ai gayatani ne lil a wurin tsananin yaƙi wal menene wannan da in ka zo wurin hannun manzon Allah to su ne makura gaya a wurin baiwa in sun ɗiba sun baka ba kai ba talauci har abada shi yasa shehu ibrahim sai ce ya iya fada yace wa hadha qadimun kad ata mutakaffifan faballidahu kaffaika ya khaira indiki ya rasulullah ga wani hadimin ka nan ya zo fadan ka ya zo babu abun ɗiba babu hu ba kwano mutakaffifan da hannaye empty ya zo abin da yake nema ba ka cika buhu ka bashi ba kamar lilahu ka faika ka cika tafukan ka kawai ya rasulullahi ka bashi ya kai rafin diki ya mazalikin duk wasu shugabanni ya sani annabi ya damka haka ya baka ai an gama ai ba zai kare ba haka ne ba haka wancan ne kamar zai inkarin haka ba cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi anhu Salman al-Faris lokacin da annabi zai yantar da shi daga hannun wancan wanda yake hannunsa din da ya zo ya ce wa manzon Allah abinda suka faɗa ba zai yi wa Rasulullah ya ce in zan musulunta dole sai an dasa bishiyoyi na dibino tushe ɗari biyar a dasa su a bana dukkansu su kama su haifu a bana ko ɗaya kuma kar ya mutu sannan kuma bugu da ƙari yace ya rasu da layi dinari dubu arba'in zan baya to ya rasu ka ga wannan kabin bai yi ba sai ta kamar a ji a nemo abin da shakka a nemi ya ba da gonan da za a dafa aka je an san labarin da aka je ma'aiki alaihi salatu wasalam da hannunsa din nan dai mai baiwan darajar nan dai ya zo ya rika karɓan dashen ɗaya yana dasawa yana dasawa sanda ya dasa ɗari hudu da casa'in da tara sai na mu ce bari in karɓe kamar ya rasulan nan ya karɓi wa ɗaya dasa shi ma gabaki ɗaya ɗari hudu da casa'in da tara nan kaf suka kama sai wa ɗaya na dinga umar ɗin nan wata rana annabi ce mu je mu duba dashen da muka yi nan mana aka tafi zuga guda da sahabbai ana duba aka samu kaf sun kama sauran ɗaya duk sun kama sun yi ganye suna lif lif lif sai na rasulullah ya ce to wannan kuma ya aka yi haka sai nuna wani dubino sai na wani jihadi miskina ta umar ya rasulullah wannan miskiniyan umaru ne annabi ya ce tugota sai na wani tumbukota annabi ya karɓe ta ya dafa ta tashe take ta biyo in ta iso su ta kama sallallahu alaihi wasallam daga lokacin sai annabi ya ce to daga yau duk wanda kaga an kawo kuɗi ina son gwada mana sirrin hannun manzon Allah in ya miƙa ma in kaga an kawo kuɗi ka matso ka tuna ni ka ce kana tuni dan ran da ya ga an kawo kuɗi in ya ga ba yawa ba ya magana bai gane karatun ba ranar sai ya ga an kawo kuɗi da yawa daga Bahrain annabi yana ɗiban dinare yana sharra da su haka hannayensa kaf ya rabar da su sauran abun yana ganin da ya ya Rasulullahi ina tuni ba ce oh to sai da idan kada ya bashi ya karba dai da mutuwan jiki yana jira karo ya ga shiru har ya kare a wurin ne ake cewa annabi ya rabar da wannan dukiyar na Bahrain gaba daya ya shiga gidansa yana tambaya akwai wani abu da za a ci aka ce babu za ka iya da ya bashi ya ce Rasulullahi ka manta adadin da na gaya mana kuɗin ne kai kam me kake nema ka je ka kirga wannan ba ci gaba ka gani da ya je gida da ya fara kirga kuɗi suka ki karewa sanda ya kirga adadin sa suna nan yadda suke ya je ya biya wancan arne ya zo ya ci gaba da kashewa wannan hannun naka mai albarka ya saka a wani wuri na dibinai na sahabinsa da ya saka hannun mai alhurman daraja na baiwa wannan sahabin tun daga ranar dibino yana cikin wani dan kis kisu wato dan buhu haka wallahi har manzon Allah ya wuce gagarin ku yayi wafati dibino nan bai kare ba kullum mutumin nan shi yake ci ya kyautar in yayi baki ya ɗebo a ciki dibino nan bai kare ba a dan buhun nan mutumin nan haka ya ci gaba da amfani da dibinon nan sai na Umar ya hau sai na Abubakar ya hau halifanci har ya gama halifanci yake gagarin ku wallahi dibino nan bai kare ba kuma kaɗan ne a cikin buhu yayi wafati sai na Umar ya hau mulki na halifanci ya rika cin jibinan da yana kyautarwa bai kare ba sai na usmanu ya hau halifanci sai na umaru ba duba daɗe wanda sai na umaru shekara sama da goma sai na usmanu wajen shekara sha biyu da motsi ba a zamanin sai na usmanu wata rana sai ce kai ni kan bari in dan juye mana gani don annabi ya ce da sharadi kare kuskure juye ya ishe shi har mutuwa kana ya ce bari mana ya juye ya ga me zai faru yana juyewa daga ranar jibiri suka kare ba suka cinye su tasu wallahi malamai suka ce da bai garajin juyewa ba har munan sai mun ci jibirin nan bai taba karewa ba annabi da wannan hannun nasa da yake cewa mai omen cinya a yakin kanda uku akwai yake kwaya daya mai kafa kam nawa ne kafuya take da shi ko duko yake mai omen daya bayan an soya ta an gasa ta aka miko ya ba wani yake miko wani kafa ya miko miƙo wani ƙafan ya miƙo miƙo wani ƙafan ba sun ƙare ba ya miƙo annabi ya ce miƙo wani ƙafan ya ce Rasulullahi akwai kan sawunta nawa ne ya ce kai da bai ci gaba bai bar miƙawa ba wallahi ƙafafuwan ba za su ƙare ba kowa sai ya samu annabi Muhammad to wannan hannu in ka gansu to ka zo matuƙa gaya a wurin baiwa na wannan hannuwa na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lahu yadahu هما الحدان للفأس والندى ينوبان عن المزن والمدى في المعنى ينوبان سوى النهنوع سنة أيوة suna zama ma'ana abin da ake nufi wakilai na'ibai na'ibi ba ana naɗa na'ibin liman ba ana naɗa liman to ya nuba ni daga niyaba na'ibta suna wakilci anil muzni daga girgije wal muda da wuƙaƙe fil ma'ana amma wakilci da suke yin irin na ma'ana hannuwan suna wakiltan girgije in suna baiwa kai ka ce menene girgije ne ke zubar da ruwa sun wakilce shi suna ice shi kenan kuma hannuwa ne wanda suke wakiltan wuƙaƙe an san wannan dukan ko muda wuƙaƙe abin nan plural ne singular sa shine mudiyatu mudiyatu wuka nai muta wuka ce harun sa ba wuka ne in ya haka kawai sai ka ga wuka kawai wata rana wani ya rasa ya rasa abun sahara annabi da ya haka kawai da ya dubi bayan da ya dauki kankan dibino da ya jiddiga ta kawai sai aka ga wuka kawai a hannun manzon Allah mai kaifi ga jini na wuce sai ce tafke kawai ya tafke ya ci gaba da sai da kayukan kafirai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falillahi ma arda sanin ma arda abinda annabi ya halakar a fagen daga sanin wannan yana wurin Allah shi kadai ma arda kenan daga rada rada halaka walillahi ma wada haka kuma sanin mawata abinda annabi ya yi hadiya ya ba da hadiya na raƙuma ɗari ɗari adadin yadda ya bayar sau ɗari ɗari ɗin nan sai Allah kaɗai ya sani wada ai ya ba da hadiyar raƙuma kenan ɗari shine wada an gane daga ina ka samu to dama su raƙuma ɗari su ake bayarwa in ka kashe mutum ko to wada'in kenan annabi ya rika gashi na cikin sani'a ko wa aba abaka fiyana bi atanaqatin wa taqwana hatta tara mimman taqarrabu ko sai ta ba ya ta kari na raƙumi ɗari ɗari to banda Allah ba da san adadin raƙuma ɗari ɗari da ba da hadiyansu sallallahu alaihi wasallam aha jama'a dina annabi ya yi katangan karfe wa addini ya kiyaye addinin musulunci wa dunya ya kiyaye addinin nan ma da abudin min alhuda da wani irin kansakali na shirya da wani irin kansakali takobi kenan abudin abudin kansakali kenan na shirya amma ya kiyaye addini da kuma duniyar gaba daya waladinin min taqwa ya kiyaye addinin kuma da wani irin mashi na tsoron Allah ladinu mashi kenan wa zaghafin min an-nusi da wani su irin sulake na nasihohi sulke guda ɗaya jam'in sulke ne shi wannan zaghafuwa sulke masu yawa nafi wato da sulke na daga nasihohi dama addinu an nasiha ko ya kare addini da wannan لقد دل إسراء الإله بعبده على أنه قد قص منه بوده إسراء إسراء الإله بعبده إسرائي ده الله يي babban bawansa annabi Muhammadu laqad dalla haqiqa ya shiryar ala annahu kan cewa shi manzon Allah lamarin da sha'ani yadda yake kussa minhu biwuddi an keɓe shi Allah ya keɓance annabi Muhammadu sallallahu ya an keɓe shi daga Allah biwuddi da soyayya ta ubangiji in ba soyayya ba tsakanin Allah da manzon Allah bayan da ba Allah dauki annabi Muhammadu kai shi inda ba wata halittar da ta taɓa zuwa wurin sai manzon Allah sallallahu har kan al'arshi معال لعيشي أن يطيب لفقده حرام على قلبي سلو لبعده وعنا لأران الجوانع بالنوع معال korarre ne haramun ne li aishi ga rayuwata an ya ɗiba ni fagdihi rayuwata ta yi daɗi ta ba tare da ma'ana tare da kuma na rasa samun manzon Allah na rasa samun in je in ziyarce shi ai har abada rayuwata ba ta taɓa min daɗi ba sai na samu na ga annabi Muhammadu ga ni ga raudarsa to nan ne rayuwata za ta min daɗi ma'ana yace haramun ne muhalun haramun ne ya an shiga rayuwa ta ayya ɗiba ya yi daɗi li fagdi tare da kuma na rasa annabi Muhammadu ba samu na ziyarce shi ba ai ba ni ba daɗin rayuwa sai ran da na samu na ziyarce shi haramun ala kalbi suluhun li bodi abu ne hananne ga zuciyata haramun ala kalbi abu ne wanda yake hananne ga zuciyata haramun kenan suluhun sun cewa libodi a ce na sun ce gabarin manzon Allah saboda kawai nisan da ya yi din nan a kullum yana nan tare da ni da soyayya kalban wa kalama wajen kawai nisan da annabi ya bi a ya bar taɓa sun cewa gabarin manzon Allah wa sallallahu alaihi mantawa da shi shine sun cewa an gane ha sai wa anna li arranil jawami'a بالندعي فيايا ييفي زي إفروا tsananin zafin haƙurƙura na an gane ta yaya yayyafi na da'u shi ne yayyafi wa annali arzanin jawami'i bin nazari ta yaya yayyafi zai iya isarwa tsananin zafin haƙurƙura na haƙarƙani kenan jakin su don yayyafi bai isa ya kashe zafin da nake ji na rashin samun ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a tsakanin haɗar kanya yayyafi yayi kaɗan sai da babban mamako samun ganin manzon Allah ke a je a ziyarce shi to shi da huci zuciya ta laqad dalla isra'ul ilahi bi abdihi ala كلمت بحب الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم كلمت نابع كنتو da hubbin hashimiki da soyayyan ba hashimin dangi muhammadin annabi muhammadu su sallam na begantu da shi na shauƙantu kenan wa akkada hubbi soyayya ta fi a cikinsa wa akkada sai ta ƙarfafi wa akkada hubbi abin da ya ƙarfafi soyayya ta fi a cikinsa hadisun sai ku dawo wannan baitin ma ya ku haƙuri sai da haka abin da ya gaɓi ta wa kada bi abin da ya ƙara fashi soyayya ta ga manzon Allah fi a cikin sa hadithun hadisi ne wanda aka riwaita an ummi ma'abadin sai ka dawo nan din kuma daga ummi ma'abadin wanda ake kira atikatu ko bitar rishati menene hadisin yake hadisin ya zo da gwada cewa bitar rishati an wato da bugan nono na wata akuya wadda take ramen miya lilmati biliyadi saboda shafan hantsanta da wannan hannu na manzon Allah su sallam yi kuma wa bari ba nabi ya zo zai wuce ba ya nemi a taimaka masa in suna da abun dabbobi ya tatsa sha suna fama da yunwa sai ta ce babu dabbobin babu nono duk ma sun tafi wanda ta rage sai mara lafiya ga ta ba ta tafiya ciwon ba take ina take ta ga ta nan ya ce kawo ta ita ba ta da ko kaɗan ba komai a cikin hanzarta annabi take kawo mana ya ce rike min abubakar sai na abubakar ya rike kawo cinyoyinta annabi da ya rika taba hanzar sai aka ga yana sauka kawai yadda ka ana fura shi da famfo na iska na buga taya take suka cika fam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hannayen abin da rigansa yana tatsa a nan ne umu ma'abadin ta koma gefe ta gyara zama ta tawa annabi ido ta kalle shi ta kalli damatsunsa ta riwaito mana siffan manzon Allah a lokaci yana tatsa ya tatsa ya cika abun sakawa masake suka sha suka ƙoshi ya tatsa mata ya ajiye aka ci gaba da tatsa wannan nono bai koma yadda yake dama shi kenan kawai shi daga kun bai koma to wannan yana motsa yana karfafan soyayya ta ga manzon Allah hadisi ummu abadi eh bidar nishati ta hanyar wato bubbugan nono a jikin akuya lilmat bil yadi ta hanyar shafa da hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
hala zikruhu fil qalbi ambaton manzon Allah ya yi daɗi a cikin zuciyata ya yi daɗi a cikin zuciya na kulli muwa'idi da duk wani mai kaita Allah in dai mutum yana kaita Allah to ambaton manzon Allah in ana yi daɗi zai mai a zuciya in ka gara ambaton annabi kana jin haushi to kaɗaitawan kanka Allah ka taje akwai matsala an gane baka da afsalin kaɗaita Allah ubangiji shi kaɗai akwai matsala fa kullubu kowane ɗaya yumsi yana kai yamma mushau wa'an yana abin begantarwa kama yuz'i kamar yadda yake kai hantsi cikin begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko mashukan ne to mashu mashukan ko yake fa kullu bu ko ne daya daga cikin masu kai ta Allah kenan yumsi yana kaiwa yammaci mashukan abin begantarwa kama yuz'i kamar yadda yake kai hantsi a haka mana da'iman kawai yana cikin begen manzon Allah duk muwa'idu fakan min siqamin kar shafa min hudibu fakan min siqamin da yawa an samu daga cututtuka kar shafa min hudibu wanda haƙiƙa maganin manzon Allah ya warkar da wannan cuta fanano mu bihi naba'a bihi wa nu'ibbuhu mu dai wallahi muna alfahari da manzon Allah na ba'a bihi kenan na fakhiru bihi kenan muna alfahari da manzon Allah shine na ba'a bihi wa nu'ibbuhu kuma wallahi muna son sa wa naqtulu muna kashe man yasubbuhu duk wanda ya zaki annabi Muhammad kashe shi muke kawai min adai yadda yake daga cikin maƙiyan manzon Allah da ya zaki annabi kawai za mu kashe shi a yana zaki annabi ba tsayawa a za a tuna me za a a sai bayan an cika aiki tukunna wanda kashi annabi hatta ibn taymiya a cikin astaribul maslul ala shakin rasul yace kashe shi za a yi ko ya ce astaghfirullah adadin nawa ne sai an kashe shi sabbin rasuli kutila walau taba duk wanda zaki annabi kashe shi ake ko ya tuba ba ta kan tuban sa musamman ma malikiya habahu Allah ubangiji ya bawa annabi Muhammadu bi ashtatil fada'il ma'ana habahu rabbuhu Allah Ubangiji ya bashi da ashtakil fada'il da girmame girmame daban daban ashtak kenan ashtata yawan da ya zuru nasu ashtata daban daban za su tashi daban daban a filin kiyama ko inna sa'ayakum la shatta ashtata din kenan ayyukan ku daban daban ne wa hasbuka ma qad jaa fi suratul fath ai ana magana girman manzon Allah ai ya ishe ka abin da yazo a cikin suratul fath ka karanta suratul fajr daga farkon ta har ƙarshe kaga ya ishe ka girma a janabin manzon Allah cewa buga ma qad jaa haqiqa ya ishe ka ai inda girma ne ma qad jaa abinda haqiqa yazo fi suratul fajr fi suratul fajr a cikin suratul fajr daga farko inna fatahana laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran kai ka ji yadda Allah ke girmama manzon Allah kamar ba mutum ne zai samu wani ce Allah ya taimake ka Allah ya taimake mai girma haka ba Allah ya ga manzon Allah wa yansuraka Allahu nasran aziza kamar ka baka yan sura kalla Allah ya taimake ka ranka ya dade haka Allah ke ga manzon Allah da karshe Allah ya hada haddin sahabbansa yace Muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarihum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathalun fit tawrat wa mathalun fil injil kadha'in akhraja sha'ahu fa'azara فاستوى جل فاستوى على سوقه يوجب السراء يغيظ بهم الكفار قال الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما سورة الآية كان كانت هذا فرقه كان كان جرما او من سمع الله سيكون شفانا النبي محمد يا وركر دمو ابنه معنا ما جنسا يا وركر دمو من الهلك دقى حلقة يا ibu maganin manzon Allah shafana ya warkar da mu fanajjana ya kubutar da mu ya tsiratar da mu min alhulki daga halaka fa bil haqi wallahi tallahi da gaske wallahi tallahi da gaske ma nashtaqu soyayyan nan da muke yi ga manzon Allah wallahi da gaske wani hibbuhu haka soyayyan da bejensa da muke yi din nan da soyayyarsa da muke yi ma nashtaquhu wannan irin tsananin bege da muke yi a gare shi wani hibbu da abin da muke yi na soyayya gare shi fa bil haqqi wallahi tallahi da gaske babu wasa a ciki alaysa alladhi shin ba shi kan annabin nan ba shi bane allabi wanda habahu Allah ya bashi bi ashtatil fada'ili ma'ana habahu rabbuhu bi ashtatil fada'ili alaysa alladhi habahu rabbuhu bi ashtatil fada'il shi kan ba shi ne wanda Allah ubangijinsa ya bashi girmame girmame daban daban ba wannan baiti kan baiti kenan shi ake cewa baiti kan baiti wurin malamai if a lokacin da hudda aka sarayar da dambuhu tarku aulansa bil gufri da gaba an ji gam ka bi a hankali kar ka kuskura ka dangana annabi Muhammad zunubi ka halaka a Qur'ani yana cewa yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika tarku aula kenan tarku aula kenan an janna ga fasara ka a koya ma'ana if hutba yayin da aka sarayar da dambuhu tarku aulansa bil kufri da gaba in ma da zai yin kenan to baya yin kuma ma a saƙaƙƙu rabbahu bai taba saƙa wa Allah ubangijin sa ba da ai wa hasbuka ma qad jaa fi surati fi surati wannan shine bai tukan bai ya ishe ka girma a wurin manzon Allah abin da yazo a cikin suratul fatih hakika yazo a suratul fatih la in ghaba anna innahu ghayru ta'ib kai kaji la in ghaba anna wallahi ko da annabi Muhammadu ya ɓuya gabarin mu a zahiri a hissan ƙwalo-ƙwalo ga mu gashi muna magana muna tattaunawa ko da ya ɓuya ya ce wallahi innahu shi annabi dan ga ido wallahi ba bai ɓuya ba a cikin zukatan mu a ma'anan da ko da ya ɓuya a hissan wallahi bai ɓuya mana a ma'anan ba yana nan cikin zukatan mu yana tsakanin haƙarƙarin mu soyayyarsa na farfasa hantanmu na soya kayan cikinmu aha shi kenan shi ne mai faɗa na sauri kenan wa maskaruhu mazaunin annabi muhammadu gida kenan da annabi muhammadu ɗakin annabi inda ke zama bayanar hasha tsakanin hanjira wa tara'ibi ko ba wani da kuma karankarma karankarma ko karankarma mana kashin irjidin ya kurji min bai da sulbi wata ra'id ko mani yana fita in ji Allah bai da sulbi tsakanin baya wata ra'id da kashin irjidin da ra'id kira to shi ne karankarma karankarma faya laitana ana ji daga wurin fa za ka yi tsalle kuma faya laitana wai taiton mu ina ma ina ma wannan taman ne faya laitana ina ma a ce hafafna bi za kalkabri mu samu mu je mu kewaye rautan annabi muhammadu min kulli janibin ta ko ina mu samu mu zo mu kewaye rauta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ko ina linarwa don mu samu mu koshi bi mar'ahu da ganin raudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min az-zama'i daga ishin ruwa da yake damu mu albar'i mai tsananin nan ina ma da zamu samu mu je mu kewaye da raudan manzon Allah mu kewaye ta kowane janibi ta kowane nahiya don mu koshi da ganin raudan mu koshi daga ma'ana az-zama'u min az-zama'i ko ishin ruwa alfar'i wanda ke mai tsananin gaske ɗin da ke damu qabla ikhtisafin qabla qabla ikhtisafin nawa'id tun gabanin kaucewan manya-manyan masibu masu saukowa su sauko su hana mu zuwa mu samu wannan ikhtiba ko ga yana a farkon suratul baqara ko ya kadu ba ko ya khdabu shine eh kamar laha ta batin nawa'id ya kadu bar ya da ta wuce gannen su ko ya da ya ta ko sara kullama to annawa'id kuma annawa'id shine masibu na zamani masaukowa daga sama akamana mun zauna tunda muka samu muka zo in dai mun zo to a kamna mun zauna kenan aure wa naru shauki alhali alhali wutar bege tubiki tala huban ko eh ban gane eh haka ne to menene aka ce shine can kasa ko ban gane wurin ya tsarki ne akwai yau akamna sai muka zauna a wurin wararu shauki alhali wutan bege tubiki ko kada huban tana ruruwa bisa ruruwa ruruwa bisa ruruwa eh shine tubiki ne ruruwa tala huban shi ma ruruwa lugari ka samu vocabulary din kenan ruruwa duka ruruwa to biki tala hubar isti'al ne duka sai su ce warumna ilayhi ilayhi sayra ko sai muka nemi tafiya zuwa ga annabi Muhammad da muka nema wal hukmu kada aba amma hukuncin Allah kuma ya haƙi abu ya gagara mun nemi mu ziyarce shi mu tafi wurinsa amma hukuncin Allah kuma ya ya hana walau qad wajadna mazhaban nahawahu fa'adu an gane ko yana na tankwa abu wallau kar wajadana mazhaban nahawahu fa'adu da dai za mu samu tafiya mu kama hanya ta tafiya kwatarnin manzon Allah bayan kasa tafiyan da muka yi da za mu samu hasafana ilaihi isa to da sai mu gaggautar da raƙuma zuwa gare shi al'isu raƙuma hasafana hasafana sai mu gaggautar da an gane a sara'ana ne yake nufi lugga ce ilai zuwa gare mu gaggautar da raƙuma zuwa gare shi sharkan wa magriban gabar da yamma ba mu kora raƙuma da sauri mu samu ta gudun manzon Allah sallallahu sira'an a halin gaggawa ila an nudurika lam'a billan iko haka ne izuwa ga har zuwa ga muriski wato ganinsa da ido ila an nudurika lam'a menene lam'a bil lam'i har zuwa ga muriski ganinsa bil lam'i da ido bil lam'i bil basar kalam bil basar an gani kalam bil basar lam'u to halaftu bi bil arshin ladhi fawqa hustawa halaftu ina rantsuwa bizil arshi da Allah ma'abocin al'arshi ubangijin al'arshi allazi fawqa hustawa wanda ya daidaita bisa al'arshin daidaito da ya dace da shi daidaito da ya dace da shi la makana li zati kamar da sayyidina Ali ya faɗa ba wai wurin gaban sa bane lai tsana eh lai tsatu da dai zan samu dama lugga ke a wurin lai tsatu eh lai tsatu saboda waka ce sai aka kawo wannan lugga da dai zan samu dama laktartun dunuwa wallahi da na zaɓi kusanci da manzon Allah alan nawa bisa wannan nisa da nake fama da shi da zan samu ga zaɓi kusanci kullum har abada ina gani gashi akan wannan nisa da nake aha min as-sadiq al-masduq zan nemi kusancin a wurin mai gaskiyan nan abun gaskatawa an gani mai gaskiya wanda baya faɗi sai da gaskiya almastu wanda Allah da kansa ya gaskata shi wallahi ja'a bi sirri wa saddaqa bi wa murshidi man gawa wanda ke shiryar da duk batacce idan ga mutum ya bata annabi ne ke shiryar da shi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim hanini ila alqiyam yawan bege na zuwa ga samun saduwa da annabi Muhammadu mutajimul jawa ko mai yawan ruruwan kuna ne an gane mai yawan ruruwan kuna ne wato muhtadimu ai multahibu irin wanda muka wuce din nan an gane ko wannan ne muka wuce din tubiki talahuban ko to muhtadimu shi ma kalman irin da ne multahibu kenan آه ملتدم الجواب الجواب كما أونا وجمعي العالم هوا هنا كما علامة رواب أبسا مزور من زم الله جنزو نسامو نزو دين muttasil sahih mai saduwan kwarara ne ba dirki yana ta kwarara da'iman kyau huwal barru an zo kusan ƙarshe kenan huwal barru annabi muhammad sallallahu shi ne mai yawan alkhairi albarru kenan mai yawan alkhairi la yaghfa sunan Allah ne kuma ba Allah albarru annabi albarru mai yawan alkhairi dukan su suna yawan alkhairi Allah da annabi Muhammad la yakhfa wuduhu tariqihi wuduhu tariqihi bai mabayyaniyar bayyanan hanyarsa la yakhfa bai taba buya ba sanya annabi a fili take ya bar mana ita mana ita lailu haka na hariha la yazigu anha illa halik daranta kamar ranar da yake ba wanda zai karkata gabarin hawa kan doron gwadadan tafarki na manhajin manzon Allah Allah sai da hankin ga tana a fili ma'ana la yakhra wuduhu tariqahi ma'ana bayyana hanyar manzo Allah bai taba kunya ba huwa al-haqqu annabi shine gaskiya al-haqqu kenan Allah haqqu annabi haqqu addini haqqu qur'ani haqqu ina na annabi din farkon suratul ya suratul muhammadin go الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيه الذين الذين كفروا فرقوا سوره الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد النبي محمد الله تعالى وهو الحق كما ان الله ذلك بان الله هو الحق كو النبي القران يقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الدين ما غسكاني سو dukan su ne alhaku alhaku huwa alhaku annabi shine alhaku gaskiya man adahu duk wanda ya gaba da shi ya zama abokin gaban manzon Allah gussa za a makare shi za a shaƙe shi birikihi da yawunsa ai in mutum ya zama ya gaba da annabi in ya haɗu da mala'ika subhanallah an ya in ya tsaya a makarewan kawai ya mai sauƙi huwa firiku in kana neman gaskiya to annabi Muhammadu kenan gaskiyar ne a baro kawai eh la menene la man jali ghairi fariqi ba fa kukuta ga wani jama'ar manzon Allah fariqu jama'a la man jali ghairi fariqi ba buya ba kukuta ga wani jama'ar manzon Allah in kaga an tsira wanda duk kaga tsira a duniyar lahira to yana cikin jama'ar manzon Allah ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to fariqun fil jannati din فخصونا جماعة من صلى الله صلى الله حسين ثنائه النبي واتو واتو حسين ثنائه كو ايه ثناء ايه وهو حسين ثنائي هكا هكا واتو بيجينا ميوا حبيلو ايه كثيرو كنا مالا ايه ولا rike kawai hafilu filu da haƙara ne kafiru eh jammu ko duka da yawa bejena mai yawa in nan kafiru wallahi ya takaita ya gafiya ya yi wada an hukukihe ga bayyana haƙƙin annabi muhammadu da ya kamata a fara girman zamana girmame girmamensa haƙƙo abin da yawa ta ba a faɗa na annabi yabo na bayyana nan wallahi ya taƙaita dabbarin faɗin haƙiƙanin haƙƙin manzon Allah na yabo da yake bin mu bashi walil bahari qalu tawa bai bai kenan walil bahari wannan kogi annabi Muhammadu yabon annabi kogi ne walil bahari qalu kogi ne wanda kogin yana da qalu wani irin zurfi laisa yudraku bi sar'i wanda ba a riskan zurfin kogin da liƙaya duk iyonka za ka yi iyo har ka mutu baka iso zurfin haƙiƙanin girman manzon Allah ba kwane kai sabhu shine liƙaya wasabihati sabaha saboda haka wannan shine karshen wannan baiti in Allah ya yarda gobe a gidan aramma Husaini akwai ya hasbunallah to na dauka mun gama wallahi na dauka an gama ila Allah ashku yace ni ba wurin Allah nake kai kara in kai wurin alƙali kake kai ƙara na kumo ko police dpo kake kai ƙara shi ya ce ilallahi ashku ni fa wurin Allah nake kai ƙara ƙaran ne ko har na nari dawa ne zafin wutan da yake ci a tsakankanin haƙurƙura na haƙarƙari na zafin wuta da yake ci a tsakankanin haƙarƙari na ina kai ƙaran wannan wurin masu Allah saboda menene wutan take ci bol bol bol yake zafi a tsakankanin haƙarƙari na yace li fa'li nabiyyi saboda na rasa samun ziyartar wannan annabi annabi Muhammadu sallallahu ka'imin wanda yake tsaye ba dare ba rana bil masale da gyare gyaren halittar Allah ko yaushe ka gani har gobe ka ga wani ya gyaru ya zama na Allah annabi ne ya gyara shi ko kuma jami wala duk wanda ka ga ya gyaru yana gyaru annabi ne ya gyara shi dama ko wani haske ne ta ne annabi yana nan yana aiki network din nan ya buki kirjinka kawai sai ka zama salihi kawai da ƙara bukan kirjinka salahan sai ta ƙaru kana tafiya kana tafiya hawa hawa ko islam hawa uku islam islam islam islam iman islam isan in ka samu ka wuce nan sai ka haura iman daga imanul islam imanul iman imanul isan in aka daki zuciyar da hasken manzon Allah sai a haura insan insanul islam insanul iman insanul insan hal jazaa'ul insan illa lisan an kure kira daga nan duk wanda ya iso nan to ya gama sanin Allah sai kuma walittaka kaje sai dai walittaka da ka wuce nan sai dai walittaka ko sai ka fara hawa urbaniya urbaniya daga nan za ka zama mukamin farko mukamin fardaniya fardaniya za ka fara hawa daga fardaniya sai mukamin jami'iyya daga jami'iyya sai gausiya daga gausiya sai tsakewa cikin zatin Allah an kure ba wani tafiya kuma sai an naftaka saboda a duniya ba taɓa sa ana samun aguwa su maza amma mace wadda ta hau mukamin gausiya ba a taba ba sai faɗi mata zahara yar manzon Allah ita kadai ta taba hawa kan doron makamin gamsiya a mata duk da Allah ya abuda har na na Maryam har wa kowa ya ka kira sai da su tsaya urbaniya ko su jikiya iya kansu amma gausaniya sai dai faɗi mata zahara wani yana jin mukamin yana cewa to ina ka samu su hadisan manzon Allah ne ka bi a hankali na fara ma ruwan riwaya wallahi sai na binne ka rim an daina ganin saboda ga duk wanda kaga ya gyaru annabi ne ya gyara shi duk lamarin da ya gyaru annabi ne ya gyara lamarin ba wani ba ko ka sa dan hannun ka gani ah ka ni inda ba don ni ba kana jiwa abun zai gyaru ne zai kyau ne Allah in ba ni ba ka bai shi shi shi kansa a wurin da yake gadara da shi Allah da ba sa hannu ba ha annabi ne kana wakiltar manzon Allah ne annabi ne farayani a cikin ka ne fana'i a cikin ka fana'ul fana'ul sifat ko wal af'al sai kai annabi ne baka sani ba karimul mata'i annabi mai girman ayyuka ne aiki in an ce na annabi ne to ba aikin da kai shi girma dukkan ayyukan duniya na ba karimul mata'i babilul lin nasa'ih annabi mai yawan bada nasiha ne kala kala annabi shi yayi wa duniya gaba ɗaya nasiha mala ba ga ka kira mutum ɗaya biyu kai musu nasiha ka cika duniya da hai kaga gyaruwar wallahi ni ne wallahi ni ne tambaye ni na sa shi a lungu na bari nasiha aka yi sa'a kuma alhamdulillah annabi ne ba kai bane hasken sa ya daki zuciyarsa sai ce ne bazilun li nasa'i nasa'i annabi mai yawan bada nasiha ne iri iri nasihu حبست عليه الرأس مالي إيه؟ حبست عليه رأس مالي رأس رأس مالي ودائه na tsayar da kan dukiyata na yabo ga manzon Allah uwar kuɗin dukkan yabbai da nake yi yabo na gaba da uwar kuɗin yabon na tsaida shi na yayi tawakkufi ga manzon Allah kadai ba na yabon kowa sai shi gane abu ko dai ba gane ba baya ga wani sai annabi kare eh shine ma'anan wannan gurin habastu din ai waqaftu eh waqaftu habastu din ko kuma Shehu Jibril ma yace ko kuma mana'atu ma'ana habastu din mana'atu yace duka biyu yana dauka waka na gaba da yayi tawakkufi ne kan manzon Allah shi kadai ra'asu ra'asu malin waka ta uwar kudin waƙoƙi duk da zai kan manzon Allah kadai ko shehu Jibril ma yace ko kuma kace manatu habastu din ma'ana manatu na hana wa kowane wanda yake ba annabi ba uwar kudin waka na duk wani annabi Muhammadu na hana shi uwar kuɗin waƙa na ba wanda nake bawa sai annabi Muhammadu malam in kana zo kai yabo ka samu ka daina yabon sarakuna da attajirai da yan siyasa aikin banza ne bai shige su baka yan kuɗi ba na duniya annabi aljanna zai baka man mada'ani walau bi baitin da kalal ish aljannata wani ya zo yayi ta yabo a tarihi malamai ne tunda mun zo ƙarshe da shi za mu kulle ko a bai kare ma kuwa lina ruwi le ilmi da abadil masubati sirri me yasa ne wai na hana kowa uwar kuɗin ya baina sai manzon Allah me yasa ne na yi tawakkufin dukkan wani yabo na uwar kuɗin yabo na ga manzon Allah le ilmi saboda sani da nai sani na da nai da abafil masubati sirri sani na ga limmin kawon lada a cikin riba da ake samu in an yabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wani bawan Allah ne ya zo ya samu wani sarki yayyafe shi yayyafe shi ya faɗi abubuwan da yake so ba ba shi ko in ke ba yayyay ya samu iso ma ya ga sarkin ma abun ya gagara ya buga ya buga abun ran sai ɓaci aka hana shi ma ya ga sarkin ma ya gama yabon duniyar nan bai samu ya gani balle a bashi ransa ya ɓaci yana koma gida ce kai wai bari mana yafi annabi Muhammadu kawai shugaban kowa ina yaba mutane har ganin su ma baran sa bari yafi shugaban duka ya je ya yabi annabi ya rubuta a daren ya ga manzon Allah annabi ya ce je kaurin sa je kaurin sarkin yana zuwa ya ce kai annabi ya sa in neme ka yana neman wancan wancan yana neman sa yake ai karka faɗi komai ni ma na gan shi ya ce ka faɗi duk abin da kake son bada ya ta listin ya irga iya abin da yake so ya ce fa komi ga faɗa abin duk da kake so in baka in ji ya kwasa ya bashi ya ce daga ranar wallahi bai sake ban wani annabi muhammadu ba kaga sun yi kama ana saboda haka ya hakuri za mu dakatar da wannan maulidi a nan sai a yi hakuri sai kuma gobe za mu ɗaura annabi Muhammadu kenan jama'a duk inda matoyin sai yake ana magana sa daɗi yake ji kuma wallahi ana yabon sa albishirin ka al amfani yabon annabi a so a ta yabon sa wai don a ji daɗi a ƙara son sa ne ba wani abu ne don a ƙara son sa ne son sa shine addini sallah zakka azumi haji la ilaha illallah da ake faɗi kafin a yi su wannan sunan su shika shikan addini suna ta ɗaura addini a kai addini shine son annabi Muhammadu da za ka yi su ka babu son annabi aikin banza kai Allah ba ruwan shi Allah ya taimake mu Allah ji kan mai wannan gida arama Allah ji kansa da rahama albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu insha Allah za mu dakatar da majalisin a nan daga nan yan uwa da duk suka yi niyya za mu yi azama na tafiya wato garin menene sunan gari jauro bello saboda amsa gayyan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can kuma mu je mu yi tarayya cikin karatun diwani maulana abu ishaqa radiyallahu anhu wa ardahu wa annabi ana ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samad ba addu'an tashi bane za mu ba su mu ji menene kuma nawa kafin mu ji sallah kafin sallah kenan su faɗi menene za وكما كي سيدنا عبد الله يا رب العالمين تعالى المراد جل يا من لا له شرف كلا ولا ولد أجد بيده وفرج قربه أبدا يا من لا شديد له حقا ولا ند أن تلجأ لكل خائف ودل يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الكرك جنبهم ولا نالهم نسب ولا حسب بالمصطفى المجتبى المختار سجدنا محمد تاري الأنساب يا حمد صلي وسلم على خير الورى جدنا محمد آل وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغاتب لما فرض ناصر الهدي لله عليك والصراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين an koma makarantar